mu ko abin da muka sa a gaba mu ga musulunci ya daidaita da musulmi mu kan musulunci ta daidaita da musulmi abin da muka sa a gaba amma alhamdulillah an ci gaba su sai wajen aure wajen aure ma har yanzu da saura domin yanzu a aure abin da ake tafiyarwa na saye sayen nan na wahala to har yanzu mutane ba su ba su gaji da shi ba haramun suke aikata kuma har da kansu abin da aka faɗa kawai alƙur'ani da hadisi da kuma sauran littattafai sadaki da mutum ya ga yarka yana so ba abin da za ka kai gidansu ba abin da zai sai kawo idan ya amince dai zai baka yarinya sai ka ce masa nawa ne sadakin ka take sai ya ga ma ya ce ce naira dubu ne sadakin ka ko naira dubu biyu ko naira ɗari haka sadakin ke ke ce to kawo sai ka ce to zan je in yi kokari kafin lokaci kaza zan kawo sai ka ce ka je ka maza amma na yi ya wannan lokaci kaza zan mata aure in ka biya sadakin kai zan ba idan ka biya ba wani zo zai biya ni a lokacin ne ni ya aura sai ka je ka gida mata banda sadakin nan ba abin da shari'a ta ce kai idan ka biya ka dace shi ke nan sai a daura aure maganar sutura waya ce ka je ka so ka za su ne ne a so so a zo da gidan daura aure ko a ka gidan su wannan mutum shi ke haka ba yayin kawai ba a baka in dai ka bayar sai a sa maka a baka abin da ya shafi kaya kaya gwargwadon ikon su suna da ji sadaki ya ita kuma suna da nasu su ka tsara su kwano su gado su abu in ba su da shi su ce to ga ta ko ka je ka je gado ko ka sai ka tiba su kan ta bargo yanzu an yi haka ba a bi hanya mai kyau ba to kuma shi ne addinin islam din ba wai sai sun wani kaya ta kaka sun kai maka kai kuma kayi kaya ta kaka don sun yi maka sun bata addinin islam sannan kuma sun wahal da kai to shi ma har yanzu bai gyara ba Allah ya gyara mana sai ka duka insha Allah za a gyara to wannan abubuwa da kuka yanka kuke yi wanda ya saba addinin islama ga abin da alkur'ani ya faɗa kun bari ga abin da hadisi ya faɗa kun bari kun shirya nasu da shi kuke aiki ka ce da su ya muhammad allahu azila nasu shin allah ne ce ki haka ne kuna da hujja ne na shashata wa kanku dokokin da za ku yi aiki da su domin mutum ba shi kansa ba tun da ba kai kai kanka ba wanda ya kai ce kai kaza lalle ka saurari abin da ya faɗa idan ku kaki wallahi in ka je ku haɗu da shi ba abin da za ka ci da shi yanzu idan da yake Allah Allah ne ya sha makance kansa don kar mu gan shi domin ya gane da iya imanin mu hukumar Barno ta wannan kasuwa duk wanda ya kullo ta waccan hanya ba a yadda ya biyo ta yan da ko sai dai ya kewaye kasuwar shi ake cewa wani ko yanzu dan Allah akwai dubobin da suke bi mutum ya mana sai ga ga dan sanda nan ko ya kama shi aikin sa na kwana uku ba zai biya tare da za a yi ba saboda ana ganin shi ita ce ya ganin shi amma waɗansu abubuwan da muka faɗa ya Allah ba ganin sa ake ba ba ganin sa ba ganin sa saboda haka shi kowa abin da yake so ya ma za a je a gan shi misali ke wani wannan kowa ya gane ne ko insha Allah shi ke Allah ya ku ya yi muku izini ni ya yake ku yadda kuke so ko kuwa yadda nake a yi ba za ku yi ba am shin ko kama dai tattaru na alan lahir ka zuba kuna tsago ƙarya kuna gauganawa kuna cewa ai wannan abin ba su mai aika za ka za larura ce ba inda za mu Allah ya san larura ya san abin da ba larura ba ko ka ce larura ce in ba ita ba ce wallahi ya
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
وما ظن الذين shi ne ne zaton waɗanda suke ƙarya su dangana ga Allah sai Allah ne ya faɗa ko ko su ce suna jin wannan abu da muka yi dai mu mun san hukuncin sa kaza ne amma tun da muka yi haka mu gwanayen istighfari ne ko gwanayen nafila ne ko gwanayen karatun alkur'ani ne ko gwanayen azkaru ne muna jin saboda yawan ibadan mu wannan sabon mun je lahira in an auna za mu tsira ƙarya kuke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka masa da alheri yace aya ɗaya cikin aya dubu shida da mai san da goma sha hudu da suke alƙur'ani a samu wani gari ko ku a samu wasu mutane ko ku a samu wani mutum ya karanta ta ya ji abin da ta faɗa ya je ya rike ya aiki da shi wallahi manzo Allah yake darajar wannan mutumin a gurin Allah ta fi darajar duniya da abin cikin ta gaba daya aya ɗaya tak ai aiki da ita har cikin da Allah yake da aiki da aya ɗaya da yake ku kaza a aya kaza kuka aikata to ya fi duk duniya da abin da yake cikin ta yawan qur'anin saboda haka ya aiko da shi wanda kuwa ya yi ƙarya ya ce abin da yake yi din nan ba laifi ba ne ko ko yana jin ba zai zama laifi ba a zakansa wannan mutum me yake zato ne in ranar tashin alkiyama ta zo a zakansa Allah zai kyale shi a ya hasi buna masu irin wannan aikin karya umarnin ubangiji suna zaton annahu la yu'aqabahum Allah ba zai musu azaba a lahira ba akan cewa suna aiki da suka ga dama ga kuma abu a rubuce an karanta su ki suna zaton Allah ba zai musu azaba ba kenan aka ce la wallahi sai Allah ya musu azaba ba wani mutum da ya isa ta san daraja duka sai ya ce maka malami to daraja ta kare in dai a yarda san da muke kamar da ne a ce annabawa don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya je ya ga fuskar malami kawai ya kallace shi da kauna ce wallahi kamar ni zo gani domin malamai halifar Allah ne a bayan kasa su ne halifar annabawa domin yanzu ba annaba to malamai su ne halifar in sun yi kokari musulunci ya ci gaba ga su ga Allah in sun ji son zuciya zaman lafiya da mutane kafi bakin ciki da su ko bakin jini to ga su ga Allah za a je lafiya amma daraja kam a bayan kasar nan kam malamai su kuwa daraja domin su ne akan kujerar annabawa yanzu duk waɗannan karnace karnace da ake wallahi malamai sun wuce su mabiya malamin ba za su aikata ba abin da yasa mutane suke ba zato suke ba za a yi azabar ba kai dai wato wala to inna allaha ubangiji la zufa bil alam nas allah matsanance wato falala ne akan mutane Allah mai tsananin falala ne ga mutane wata falala yake musu bi halihim wato duk abin da muka lissafa na ɗabi'un ka misali duka kun sani shari'ar musulunci ta so ta ce ba halal bane ta kuma shata ubangiji ya ce a wajen aure atu ne sa ta duƙati in la mithla mata in za ku aure su abin da za ku ba su kawai sadakin dukiya banda wannan karka ba mace komai sadaki kawai idan ka yi masa alheri dan kaɗan wanda ba zai jawo wani wani iji ba a yi masa ba ya hana ƴarsa ga wani ba ba laifi alherin da bai su naira goma naira ishirin kana so ka ba su ga laifin zan wannan ya zama nuna soyayya to amma idan an zo aure abin da aka kula da shi sadaki haka Allah ya faɗa wa atu nisa a sadukati in wani ilata ba kuma sadakin ba sai kuɗi ba abin duk da kuka yarda da shi da ita in ba zaura ce ko kuwa min ta ya yarda da shi akan sadaki shi kenan idan ka ce doki zan bayar sadaki shi kenan in ka ce ina da mota ya take sadakin in kuma ta shi kenan in ka isa ka ce gidana mai lamba kaza an guri kaza na ba wani a kan sadaki ya suka ita kuma shi kenan in ka ce kuɗi masu masu darajar naira ɗari shi na ba wanki ko naira dubu shi kenan a yarjejeniya ce misali yanzu na ji malamai suna cewa rubuji na da wani naira saba'in da biyu akan kuɗin canji yanzu amma a da waɗanda malaman farko suka yi aiki da shi ana kwatanta su da shi da kawai akallan sadaki na farilla wanda Allah ya ce ba za ka zo matar ka ba sai ka ba da kilo shida ba gani ba ma kilo shida bane a lokacin sule da sisi domin mikidarin dinaran darajar su abinda ake canjin su sule shida sai aka ce rubutun sa a kasa sule shida sau hudu sule da sisi shi ne akalla akan sadaki a lokacin shi darajar sadakin su ne dinari su ne shi da ne canjin sa to amma yanzu da dinari ya hauhawa wajen naira ɗari ɗin naira ɗari ɗin nan guda ɗaya an ce sun kwatanta an ce naira saba'in da biyu akalla sadaki hakkin Allah ka ba matan naira saba'in da biyu daga saba'in da biyu har zuwa dubu saba'in ka ba ta daidai in kana da to wannan abu da ake ta kwaɓan nan a cika kwanuka da dukiya a kai saye-sayen banza wanda kai kayi asara iyayen ba za su amfana ba yarinya ba za su amfana a rabar da shi a banza wannan barnar dukiya ce ubangiji ya ce kuwa innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin duk wanda ya bada ya bata dukiyarsa akan abin da Allah bai ce ayi ba Allah bai yarda da shi ba sunansa mafarraci mafarraci ga dan uwan gudun duk kuma an san ya kuka gani jama'a a wannan za a kokari a gyara malaman musulunci ku ne da aiki idan ko take sun bar al'umma ku a cikin duhu suna dan suna kin yadda ku kuma ku kyale su wallahi ran fara kiyama Allah zai kama ku kuma su kamo su sakamakon ku da ku sa ga da ku da su wuta subhanallah kare da ake karnar da a ce Allah wani hukunci yanki yace wanda yayi abu nace ayi abu kaza ya iya wannan abin to zan sako kaza daga sama ya kama shi ko ai mar azaba irin kaza a duniya wallahi da yanzu mutane ba sa yin kaza kai dai inna la la zufa bil ala na Allah mai falalar jinkiri da yake musu suna sako baya musu komai shi sa suke ci gaba da yi sun ka mutane wato yawancin su la yashkuruna ba sa gode wa Allah akan jinkirin da yake suna sako domin zuwa gaban Allah ya taimaka za su gyara sannan a shafe musu laifin baya da a ce kowane laifi kai take za a aiko da hukuncin aima wallahi mutane da sun gyara al'amarin mutum to ka gani وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
kuma a cikin al'amura duka abin da isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka yi nazari a hankali shin jama'a wane ne ka addinin Islam a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko domin lokacin da manzo Allah ya bayyana a duniya duk ta ɗaya duniyar nan ba musulmi ko guda ɗaya dama da annabi isa shine karshen san farko karshen annabawan da ya je da injila ina nan yana wa'azi yana nan yana wa'azi to lokacin da Allah ya dauke shi din nan sai Allah ya ce kuma ya shafi hukuncin injila gaba daya ba duk hukuncin hukuncin ka an dakatar da shi kuma a lokacin Allah ya ce babu wani doka da ya sa wa bayan sa kuma saboda kowa yana shan zuwa abin da ya ga dama ba cewa a yi ba cewa a bayi ba sallah ba azumi ba komai sai abin da ka ga dama har aka adabin shekarun nan da ake cewa wajen ɗari biyar da wani abu din nan sannan Allah ya kama zalla sallallahu alaihi wasallam ya samu duniya baki kirin kaga ne ya kullo a ciki ba ana yi ana bugawa ana bugawa har Allah ya kai shi ya zama manzo ya zama shine musulmin farko Allah ya kuma sa aliyu yace ayi kaza ayi kaza komai ga yadda za a yi yanzu saboda Allah jama'a tun da shi ne farkon musulunci aka aiko da littafin musulunci ta hannunsa addinin musulunci ta gurinsa yanzu akwai abin da za mu yi wanda shi bai ce a yi ba shi kuma bai yi ba abin da zai zama daidai babu ko samu saboda haka duk mu'amalar da mutum zai aikata ya kwatanciya annabi abin nan idan mutum ya kuskure wa irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi dukkan abin ba ta ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga duniya yan gyare-gyare aka yi saboda kar musulunci ya balle sabai suka haɗu suke yan gyare-gyare saboda ƙarfin annabi da yake da shi su ba su da shi suke yan gyare-gyare kaɗan yadda mutane za su yadda a tafi tare me zai faru wannan gyare-gyaren da aka yi wallahi akwai cikin sahabbai wanda ya fita daga madina yake tun yanzu ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana muke yi tare da shi daga cewa baya nan har aka so na canza kaza da kaza to zama na ba zai yi tare da su ba wallahi sai daure bar mu ka duba imanin waɗanda suke Madina sai na Abubakar Umar Usman Ali wanda duk duniyar nan kowa na da labarin su in dan da annaba ba wanda suka yi daraja su suka haɗu suka yi ɗan gyare-gyare wani sahabi da ya ji haka wallahi saboda ƙarfin san da yake wa annabi da yarda da shi shi ce abin da annabi ya koya mana kaza da kaza ne haka muke yana yi haka muke tare da shi aka zo aka yi kaza aka yi kaza wallahi ba zan zauna tare da shi in dai bazan to shi annabi shi yake ga musu yake cewa duk wanda yayi abu ba yadda ne ba ko ko ya faɗa abin da ban faɗa ba ko ko yayi abu ba yadda ne ba fa ne ta bawwa maqada kulla shi ya ko kujerarsa an ta zai je zauna to saboda haka duk abin da zamu yi ka fatantar abin da musulmi suka taran na farko suka kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallam mun ka tsora nama a kai su ko ga magana suna kuma ita ma har yanzu da sauran gyara a kanta wato suna da ake yin sa nan wani abu ne wanda yake da asali amma jirkita shi sai ya bata shi farko aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama abin da aka gani akwai wani sahabi aka ce da aka yi masa haihuwa kan cewa ko wani ya raka sunan kan wani nake magana da aka yi masa haihuwa ya taɓa haihuwa ba shi kuma lalla da ta kama shi sai ce wance alhamdulillah da ko nan jaririn sallafa aka haife shi da wanke shi sai ne kuma ta kai gumo su ce zan tafi gun annabi zuwa suka zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi salama ya ta dariya sai annabi ya murmushi ya sa kuma nan sai ce ma ba duk me yasa ne ku suka ce wannan baiwa da Allah ya mana kaga Allah ya ba mu ya rasulullahi kaga shi namiji ya ta munna annabi ya shukura shi ma ya godiya ya godiya wa Allah ya miki ya taya su munna sai ce kawo su sai ya karɓi ɗan da ya karɓa sai ya rike wato da biyu a jiya gurin su kuma yana ci a lokacin da ya karɓi ɗan ya rike haka sai ya dube shi ya dube shi ya dube shi ya ce Allah ya maka albarka ya ce Allah ya maka albarka Allah ya shi maka albarka da ya ce Allah ya maka albarka sai ya ɗauko da dina ya ɗauko sai ya fita a bakinsa ya tauna ya tauna ya tauna sai da ya laushi da ya laushi sai kama bakin yaron sai ya zuba masa yanda dina a bakinsa ya zuba masa yanda dina sai ya ce da uban yace wala da ki da kai da wanci na sa wa ɗauka sunan sa wani Allah shi masa albarka ran da aka yi shi ne ba saboda haka aure ba shi da suna ba shi da ƙa'idar kudu da da ran da aka kwana da kwana ɗaya za a yi da kwana biyu za a yi da kwana uku za a yi da kwana hudu za a yi da kwana biyar ba wani malamin da zai ce annabi ga yadda ya masa kan wannan wannan shi annabi aka ga wa ɗan wani suna amma ran da aka yi shi ne da gama sa masa wannan kuma abin sun ci sunan sa wani kici ne in ga abin sai ba uwar yaron kici ki je gida ki nemi akka ki acce mata gashi idan ya kwana bakwai ku samu akuya ko tekiya ku yanka da sunan sa na aƙiƙarsa idan kuna da hali shi ke nan bakin hukuncin suna ke to idan aka zo wannan ranar sunan ba laifi ba ne idan an yanka naman na wannan hakika sai a kai wa mai jego cikin gida ta ɗauki bakin abin da ake so ko ta ce a yankan mai iya guri kaza babu na wata wanda za a ce wanda ce kowa na ne nasu ga nasu babu su a cikin naman hakika idan mai jego ta ɗauki bakin nata shi wannan mijin ya samu ya ci a cikin naman a dafa a ci ya halatta su ɗiba su bayar sadaka kaɗan bayan ya ishi mai jego ita nata to sannan so ya so nama kuma nasa na kansa idan ya so da kayan miya da shinkafa da shayi da burodi da komai ya haɗa a abinci a miya a komai a dafa ya samu wani guri ya zube idan ya zube duk abokan arzika da abokansa da malamai waɗanda ya san malamai ne ya bubbi su ya gaya musu ba fa a lokacin sunan ba a'a ba a lokacin da ake daɗa sunan magana suna ba ta da lokaci magana hakika ita ce kwana bakwai ba suna ne sai kwana bakwai ba hakika ita ce sai kwana bakwai yau an bai mata sa masa sunan sa wani kawai amma hakika kuma sai kwana bakwai yayi sannan in an kwana bakwai in ka yanka da safe ba hakika kai ba ka yanka nama ba a yanka ta da safe sai ta bari walaha ta yi daidai sanda ake zuwa sallar idi kamar karfe takwas sannan a zuwa yanka hakika in ka yanka da sassafe ba ta yi ba domin ka saba aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta yi ba a tuna ma dai kawai to wannan da fada fada aka yi da shaye shaye sai ka nemi wani guri na musamman ka gyara ka zube ka tara abokanka da masoyanka da ƴan uwanka da malaman addini wanda ka san zai zo ko mutum da zai zo ba ka gayyace shi shikenan in ya zo bai laifi ba in zuwa bai laifi ba sai a taru sai a ɗauko ɗan ma a gani sai kun ga abin da Allah ya bani wannan shi ne tsana wani ko ya ta wacce ɗin ita ne yanka wannan hakika ta zo wannan kuma wani mata ce ta nuna da ita ta ce albarka kai wannan Allah mata albarka Allah ya sa mun jin addinin Islam Allah ya sa mutum mutum a shi kenan sai a mai da shi gida shi ga cin abinci kuma ba kiɗa ba busa ba rawa ba wani wasa a gurin ba kuma lalle sai kun yi karatu don an gama shi ke nan salamu alaikum sana kowa ya fa wuce wannan shi ne suna musulunci da ya zo da shi to amma in kana iya yi kai wa kanka sunan to waɗanda ka in ba ka iya yi kuma ka kira wani malami ya zo ya masa a lokacin da za a raka masu suna sai ka kira wani malami da suke sa zuciya da mai albarka ne ka ce ka zo ga ɗanan nan so sa masa suna amma kamar yadda muke yi din nan wai in za ka sa an maka haihuwa sai ka ce ga malamin eh, wannan yaron na ya so nake a sa masa suna wani to in kai haka ka saba wa aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi malamin shine zai tuna maka suna mai albarka wanda ya dace da lokacin da aka haifi ɗan ko kuwa wanda ya dace da alƙur'ani suna mai albarka ko sahabbai sun sa wa ɗan naka in mace in namiji ba kai za ka zaɓa ba domin ka zo wancan wanda annabi ne ya san ba su suka zaɓa ba bai tambaye su ba kuma to jama'a mu rika koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk mahalukan da suka taso bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ko san abin da suke so su zama dukkan al'ummar da suka taso daga tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa so yake a ce masa ahlus sunnati duk waɗanda suka taso suka yoko sai su amina ahlus sunnati to sun san ma'anar ahlus sunnati masu bai hanyar annabi wanda yake bai hanyar annabi shine babu shakka zai tsira shi sa kowace al'umma yake maliki da ya taso cewa aka ce dukkan waɗannan masu masu mazhaban nan sai da ya kokari ya zama shi ya fi su zama ahlus sunnati ake hadisan da yake da su dukkan su ba wanda yake da su tarin hadisan saboda haka duk mazhaban nan guda hudu in an ce wane ya ce wane ya ce amma maliku ya ce sai a koma kan na maliku saboda ya fi su sanin hadisan annabi darajar da kuka jina da ita a masabobin ba wai ya ga annabi bane ba annabi ne mar addu'a ba a a rike hadisan da yafi kowa har yayi wa da malik din nan ta zama dukkan littattafan hadisin masu mazhabar da kai darajar mu da malik ba kaga akwai masu da Ahmad din nan mai sufuli da yawa amma hadisan da itara to na muwatta Malik ya ci shi kare to saboda haka in jama'a suka yi ko su masu jin ra'ayi addini ne ce mu ne ahlus sunna suna nan suna nan in wadansu suka taso ya a yanzu mu ne ahlus sunna kuma to su ma suna nan wadansu ma suka zo ya ce haka da wadannan da Allah sun kama hadaka mu ne ahlus sunna wai kowa to yake shine yafi koyi da annabi dan yasira ba wai wani nada ya halin sunna din ake a'a ka kama hadisin annabi kai aiki da alqur'ani idan ka zama halin sunna Allah ya samu zama amin Allah ya shirye mu amin kuma da bone Allah ya shirye mu amin kuma da bone wa ma takunu fi sha'ani ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baka taba soma wani aiki kana yi ba ko mutum ko annabi ko wani mutum daban wala ta'maluna min amalin ba za ka fara aikata wani aiki ba ba za ka shiga cikin wani sha'ani ba Face muna nan a gurin muna tare da mu da mala'iku muna kirge abin da kuke irtu fi na fihi yayin da kuka haɗu kuna yi a cikin aikin. Idan kuka kuna shawara za mu aikata kaza za mu gina masallaci ko malami wani ya kamata mu taimake da kaza ko kuwa maraya wani gashi ya isa wuri amma uban su ban dukiya ba to mu din nan da Allah ya bamu wadata ko kuma mu da muke kokarin daga islama ya kamata ya mutum mai sule goma mai sule biyar mu tara mu bashi abin da zai sadaki aure ko ku bari mu kokari mareniyan nan da wani ya bari ba ya bar mata abin da za a yi mata ɗan shimfiɗa da abin sayan kayan abinci a mata aure ba mu da muke mawadatan unguwar nan bari mu naira biyar naira goma mu sai mata kayayyaki saboda Allah dan kasa lalace mu kai ta gidan miji ko kuwa ku da kuka sa ɗaga addinin Islam a gaba ku karo karo mai sule biyar mai sule uku ai kamar wata guda ana tara a yi mata kaya a kai ta ɗaki dan kar ta zauna tana zina to duk irin wannan shawara sanda kuke Allah yana gurin ko ku bari mu shirya yadda za mu karya suwana ko yadda za mu cuci suwana ko yadda musulmi za su wahala ko ko yadda za a yi kaza duk Allah ya ce da kun suna muna nan muna jin Allah yana gurin sannan kuma yace wato ko da kuma mutanen nan a cikin ƙasa suke ko a cikin ruwa ko a cikin ƙasa yana nan a tare da su Allah ba wani abin da za ka yi ka boye masa to wato akwai wani abu da ake faɗa da larabci waɗansu suna sun san abin da ake faɗa waɗansu kuma ba su san abin da ake faɗa ba domin laraba suka ce almar'u adu ma da kira ko mutum yana kin abin da bai san kansu ba wato akwai wasu kalmomi da ake cewa akwai da larabci ana cewa waɗansu mutane su ce mu ne ahlus sunnati ahlus sunnati to ma'ana ahalin sunnatin nan wato ba wasu mutane ne suke taruwa su yi su mutum su naɗa kansu su ne ahalin sunnati ba haka bane idan ka tafi daji ka zauna kai ɗaya ba kowa idan dai za ka duba mai Allah ya ce a aikata ka aikata mai Allah ya ce a bari ka bari mai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi a rayuwarsa addinin sa ka ga abin da yake aikata mai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bari ka aikata kana daji kai kadai a zaune sunanka ahlus sunnati ba naɗa mutum ake yi ba to harshen ne ya zama na larabci da aka ce ahlus sunna wadan yake mu ba masu ba wallahi in mutum ya mutu ba ahlus sunna bane dan wutan shi duk wanda ya mutu ba ahlus sunna bane wallahi dan wutan ne domin abin da ake nufi da ahlus sunna wanda ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a duk taron nan namu ahlus sunna ne jama'a ko ku ba su bane domin yanzu mutum in ya zo alwala misali in ka zo alwala kana kurkure bakinka na kurkurewa
akwai mana shi ka jure bakinka mutum na kurkure bakinsa ko to wannan kurkure bakin sunna ne mutum na shaƙa ruwa a hancinsa alwala ko to sunna ne mutum na shafa ruwa a hancinsa ko a kunnansa ko to sunna ne waɗannan idan mutum ya zo sallah yana tada ikama in zai sallah ana tayarwa ko to sunna ne wannan tada ikama an fahimta idan mutum yana karanta sura bayan ya yi fatiha yana karantawa to sunna ne an fahimta in mutum ya zauna yana yin tahiya ne ko baya yi yana yi to sunna ne to yanzu kai a ce baka waɗannan ka yarda ka ce ai ba hadu sunna bane wato duk ibadar ka da kake ta banza take bayar da annabi ya ba kenan kowane musulmin duniyar na ahlus sunna ne duk wanda yake ba ahlus sunna bane wallahi dan wuta ne kafiri ne ba wai na da ake ba ba wai ahlus sunna ba a'a abinda annabi yayi shi zani shi kenan ahlus sunna idan ka balaga kai aure ahlus sunna ne kai annabi shi ma yake wannan auren sunna ta ne wannan ijina kai ba sunna ta to je ba gwana da shi jama'a da Allah a gane cewa wani abu daban wani abu daban kuma sunnan nan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sunna ko da ya yake in hata su wakin nan da ake goge baki wallahi in ka dauka kana goge bakin ka sunan ka ahlus sunna a lokacin aikin annabi ne ko bacci ya farka sai ya tsawa suwaki ya goge bakin sa saboda haka da ka goge bakin ka da suwaki a yayin da kake ka zama ahlus sunna idan ahlus sunna waɗanda ba su ba kuma sunan su ahlul bid'ati to ahlul bid'ati ko su ko waɗannan yan wuta ne ma'ana ahalin bid'a wato abinda annabi bai yi ba su ce shi za su ce abinda annabi ya yi ko ba sa san wa zai ga da wannan saboda haka duk duniyar nan wanda ya karma shada in dai zai sallah ya azumi komai na islama to wallahi ahlus sunna ne cikin ahlus sunna kenan Allah ya kiyaye to kaga waɗannan mutane da annabi nuhu isan kada su albarkar biye masa da suke duk abin da yake su yi duk abin da yake su bari su bari shine ya jawo da Allah yake zan zuba maka albarka yake da su wannan al'ummar da suke tare da kai wanda ku baya aiki irin naka ai baya tare da kai kenan ko saboda haka jama'a ahlus sunna dukkan musulmi ahlus sunna ne farko ma ba za ka zama musulmi ba sai ka faro dama da kai tauhidi sai ka koma ka shiga ahlus sunna da ka in ka kirawo musulmi kafiri zai tuba abinda za ka ga mai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ya fada da ya faɗi wannan yayi tauhidi kenan to da zai bari iya nan ka ce to tafi kai wanka kuma ka kama sallah wallahi ba musulmi bane ce ce ne la ila ka san la ilaha illallah wato ubangiji yace darajarta da ita ya tsaye da sama da kasa la ilaha illa biha qamati samawati wal ard haka al-nazala ibada labari yace ubangiji ya ce la ilaha illallah darajarta sama ta tsaya kasa ta tsaya to in kafiri yace zai musulunta ka kirawo shi kace ce ne ashhadu an la ilaha illallah sai ya fada sai ka ce to shi kenan tafi kai wanka kai alwala ka kama sallah to ya shekara dubu yana sallah kafi da sai kidan da ka gani saboda ya ba da farilla bai ba da sunna din ba to saboda haka kilar wanda ya musulunta in ka ce ce ne la ashhadu an la ilaha illallah in ya faɗa sai ka ce kuma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah mutukar bai wa annabi shaida da manzanci ba wallahi bai musulunta ba kalmar nan biyu a haɗa saboda haka mutane ba a fahimci menene ahalus sunna ba ai kaga abin da ake cewa ahal a cikin larabci mutanen da suke yin abu irin wannan abin ku sai a kira su ahalin abu kaza ma fin abu kaza misali ahalus sunna ma'ana masu bin sunna na sallallahu alaihi wasallam kaga Allah yake da mu masu karatun alqur'ani wanda yasa alqur'ani a gaba a gurin Allah sunansa ahalul lahi mai karanta alqur'ani aikin sa kenan to sunansa shi kuma ahalul lahi ka gani iyalan Allah kenan saboda haka ya kalmar larabci ba baki ne ne ba in mutum ai haka faɗa to je tambayi malami me ake nufi da fassarar kalmar nan to idan aka fassara kalmar sai ka ji kai wannan abin kana ciki ne ko baka ciki ya kamata ka kishi ko bai kamata ka kishi ba to amma da an faɗa abu baka san shi baka kishi shine mutanen Nuhu da suka da suka ki musulunci sai suka ce wai waɗanda suka yi imani da shi ai gadiyar ra'ayi to idan mutum aka ce da shi aka faɗa abu kawai bai bai bayani ya san shi ba sai ya kishi ko ya so shi to wannan shi yake gadiyar ra'ayi ne kuma bayan hankali wanda ba ya da cikakken hankali in ka ji abu tambayi ka tambayi wanda ka yarda duk garin nan yanzu haka wallahi in ka je ka tambaya duk malamin da yake garin nan in dai mai ilimi ne yadda na gaya ma haka zai gaya ma haka zai ce da ke wannan magana haka ce to kuma tun da baka je ka tambaya ba kawai sai mutum ya je wai ahlus sunna dinnan wani abu ne daban to in kuma shi mai yin ahlus sunna shi sawa kansa wannan sunan ya ware waɗansu daga ciki ma ya laifi ya san suna yi a cikin alwala sunonin nan suna yi ya san kuma su ne a wanka ya san a sha'anin aure su ne sai dai ya ce shi ya fi rike suna da ƙarfi shi ko shi ko ne wani ya fi wani fa sunan nan wani wani ba zai iya wacce annabi ya wani mutum ba zai iya ba saboda haka jama'a ko ahlus sunna ne Allah ya ba mu albarka ahlus sunna masu aiki ne abubuwan da da lafiya ne a cikin kusiya wanda ba a yarda mutum ya aikata ba in mutum ya wannan sunna shi kuma ya zama kafiri shi kuma wannan abin sunna ne na wato aikin annabi ne amma kai din nan mai san annabi da za ka yi wannan to ka fita daga addinin islam saboda haka tacewa ake ba ka ganin abu ko ka ji abu baka san bincikensa ba ka ki shi ko ka so shi Allah ya shirye mu to ne gaske تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين wato abin da ya sa na faɗi wannan jama'a wannan kalma da na faɗa ina jin tausayin musulmi ya rika cewa shi ba ahli sunna ba kawai shi sa ne bayanin nan domin babban haɗari ne ga musulmi ya kira kansa shi ba ahli sunna ba wannan magana in ya faɗe ta wallahi tallahi ya ce baya kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana in dai kake kai ba ahli sunna bane to sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne da mutane dan abin da sunnan nan ta tsotsa tun daga alwala ake so ma shiga sunna duk aikin da musulmi zai wai shi yake da sunna to wanne ne ba ka ko wanne ka ne to kuma aka ce me yansa kace kai ba me yansa bane kana yi akan tilas kenan ba ka so Allah ya shirye mu sun ka wannan labarai na kisoshin sayin na nuhu Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam labaran nan da sha'anin nuhu da mutanensa da ruwan tufanin nan min arba'il gaibi wato labarai ne waɗanda kai ya Muhammad baka san su ba domin farkon duniya aka yi cikin gashi ta zuwa ƙarshen zamani ba dan ina gaya maka ba ya Muhammad ya sa kai ka san yadda nuhu ya da mutanensa ba za ka sani ba domin yi ha ilaika muna aiko maka labarin su ne ma kun ta ta'alamu ha ba za ka iya sanin su ba kuwa an ka kai kanka wala ta muka wala mu mutanensa ba za mu san labarin nuhu ba dan Allah ya aiko da shi ba mun tsakanin mu da shekara dubban ashe abin da baka sani ba ko aka gaya maka gashi kuma wanda zai amfane ka ne an ji kanka kenan Allah ya ce kai baka san wannan labarin ba mutanenka kuma ba za su sani ba in ban sanar da kai ka sanar da su ba min qablu tun da baka taba ji ba kuma baka taba ji ba hada alquran min qablu hada tun alqurani bai zo ba san labarin nuhu ba da mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam alqurani yazo na ba mu labari yana ba mu labari har muka ji muka gane to amma ya Muhammad duk irin abin da zai same ka isar da isar isar da alqur'anin nan da kake yi duk irin abin da za a yi mamara daɗi ko kuma ka ga wani abu na wulakanci ko na cuta ko talauci ko tsara ko suka da takobi a wajen yaƙi fasbir dauki hakuri dai ka dai yi hakuri ala tabli kar ka daina faɗa duk abin da ka san zai amfani al'umma ka faɗe shi in dai ni na aiko da shi abin da ka san zai cuce su ka faɗe shi domin su kauce masa kuma sannan ka ɗau hakuri da irin duk cutar da mutanen ka za su yi maka don ka ji haushi ka daina wato kar ka daina kama ka bar nuhu abin da yasa na baka labarin nuhu kenan ka ji yadda ya fama nan yadda nuhu ya hakura da cutar mutanensa da duk abin da aka yi mar har ma ɗansa ya halaka amma shi yana nan akan addinin islam bai rauni ga Allah ba to kai ma kai hakuri irin nasa abin da yasa nake cewa ka ɗauki wannan hakurin wato ina raqibata lil muttaqina ba wanda zai samu ƙarshe a dinga yabansa sai mai tsoron Allah yanzu mai tsoron Allah yanzu kaga annabi ne kudin dubu dubban shekarun nan amma kullun karantawa ake kullun kuma addu'a alheri ake maka annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ka gani yau rabon sa duniya shi ma shekara dubu da ɗari kaza ko da ɗari hudu da duniya ko annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka ga yanda ake kokawa a rubutun wawasi kowane mutum da ma ya bin kafo yana so a ce shi na kwarai ne zai ce shi ne ahlus sunna sama da shekara dari nan da suka wuce ake wannan dama ku su na can baya su suna ku kenan to daga baya bid'a ta zo sunna sai dan lum ta tsaka to kuma da waɗanda suka yi zafin yadda za su raya sunna ta annabi da suka kullo da ita sai suka dubi yanayin mutane yaya za mu raya sunnan nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yaya mutane domin kowane mujaddadi in ya bayyana bayan tajdidi sai ya auna jama'a na zamanin idan ya ga wani abin in ya sa su sai su kafirce gaba ɗaya to sai bi da su ta hanyar abin da yake za su yarda da wannan abin mai sauki ne to ta wannan hanyar sai ya cusa musu raya suna annabi wani kuma in ya zo ba irin wannan zai ba in aka daɗe shi kuma in ya zo ba irin wannan zai ba to saboda haka duk faɗan nan da ake wato a samu dan tashi alkiyama kowane annabi yana son jama'a ta tsira shi kuma ya gamsu tare da su aljanna saboda haka ubangiji yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaikwayi muku kuma kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma na baya da mu kuma su kwaikwayi mu haka za a dinga yi wanda ya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'ummar da kanki idan ka ji mutane na la'antar mutanen da suka wuce bayan su ka tabbata waɗannan mutane sun halaka kuma da kiyama ta kusa in dai ka ji mutane malamai ne ko wane ne sai ka ji suna karatu kuma suna zagin malaman da suka wuce a baya suna ta gaskan kuma yin ko ahlul bid'a ne ko wanne ne wanne ne suna ta suka malaman da suka wuce to sun halaka su kuma domin abin da yasa abin da malamai suka aikata yau don shiryar da al'umma idan ana yi ana yi nan da shekara arba'in ko wannan abin ya wuce ba za a yi amfani da shi ba waɗansu malamai in suka zo to hanyar da za su shirya al'umma sai ta saba ta waccan domin in an batta a waccan shirya ba za ta yi ba saboda haka na baya waɗanda suka zo ba sa la'antar waɗanda suka wuce idan sun ga da gyara irin waɗancan hanya da aka fara gina addinin islama aka gyara shi ai kaga tun daga sayyidina umar aka fara kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya san shi kamar sahabbai irin su sayyidina umar abubakar da usman da ali ko ba wanda ya san annabi kamar su amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ibar duniya tun yana nan ma sayyidina umar ya so mai wani abu an ji ne farkon wanda ya dauka tila ya saka a masallaci ba a taba sa fitila a masallaci ya salla ba da annaba ake sallar ko sai na Umar shine ya fara yin wannan tunanin yaje kawai sai ya dauko fitila ya saka a masallacin da annabi yazo ya gani cewa ya sa fitila ne shi ne ya rasulullahi yace Allah ya saka mu ba shi yasa ba amma abin to kaga kuma shine lokacin da akiran sallar nan guda biyu a sallar juma'a sai na Umar shine ya fara wannan abu abubuwa da yawa waɗanda shi sai na umar ya sa aka dinga addinin islama to shi kuma ba waɗannan abubuwan shi yayi ba to wanda ya zo daga baki kuma sai zo me al'amarin musulunci ya ɓaci ina ne ya kwana ina ne ya rami da ya za mu cike ramin nan da ya za mu tada kwanan nan haka suke yi mujaddadan nan duka da yadda haka suke kuma kaga mujaddadi ne da ya wuce wani zo ga Allah sallallahu alaihi wasallam ai kara ɗari sai an samu mujaddadi a duniya na addinin duk shekara ta kullu da mujaddadi shi kuma shi kuma zai samu sabani da wannan din amma duka ta ahli sunnan nan da ake ina ma mutum ya tada sai na Usman ka ga littattafan sa ka san lalle shi ba abin da ya faɗa dama mujaddadi sai Usman ba yaki yake kowa sai ya sallah ba shi dai ta ce abin da baya addinin Islama kawai a kama na Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk kasashen daular nan da kaji sai Usman ya ji yana zuwa akan tajididi ita nan garin ne suka tada tawaye amma in ba haka ba shi mujaddadin sunna ne ba mujaddadi ne na ya karkashe mutane domin ya samu mutane suna tasallu to jama'a kowa ya zo haka yake kokari Allah ya ba mu ikon da zamu ga mu dalilin musulmi annabi ta ra'ayi to وإلى عاد نخاهنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون Ubangiji yana faɗa magana sai da Nuhu na annabi hu sun sauka daga jirgi da shi da aka kuma sun shiga harkokin rayuwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kuri kamar mai samun sa sai wanda ya ji dan Allah yi akan da ya bauta wa Allah har mutuwa ana magana kuma ubangiji yace ba fa kai kadai ne nuhu na aiko ba bayan nuhu ya aiko wato sai na hudu alaihi salamu shi ko sai na hudu an aiko shi garin da ake cewa dawa ba gani dan yafta kaga yanda Allah ya zai zo zai mutumin da za a yi musu wa'azi ba ya rabi da su bane sai Allah ya aiko wani annabi cikin waɗansu waɗanda ba gilar sa bane su daban shi daban musuluncin ya haɗa sun zama ɗaya waɗansu kuma daga cikin su sai a zare wani a bashi a ce yi musu wa'azi wanda aka zari nasu na aka yi tafi tafi tsananin gaba a gurin Allah ya ce la aika musu yin lahu da su adawa din da ya je ya ce ya ku mutane ɗan uwan nan nawa ubudu rabbakum ubudu allaha ku bauta ubangiji wahdahu shi daya kar ku hada shi da kowa malakum min ilahin ghairu wallahi ba ku da abun bauta in ba Allah ba duk wanda ku bauta ba Allah ba kun yi asara ni dan uwan ku ne ina muku nasiha Allahu akbar in antum ba ku zama komai ba ku dinnan duk dabara ku da wayewa kanku inda aka ce ibadatukum al-awsan za ku zauna kuna bautar gunki tun wayewa ku ta zama ta banza kuma bautan ma da kuke ba komai bace illa muka zuna kun kaga ne dan ƙarya kuna ba Allah yake su ba Allah ko bai yarda da ita ba ya qawmi يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون سيدنا نوح yace ya tsomi ya ku mutanen nan nawa da aka aiko nan muku wa'azi manyan ku shekara da shekaru wata da watanni kwanaki da kwanaki duk nan da nake la as'alukum alai ajran ba a yanka lada a ce duk garin nan wanda in gari yawa ya zan wa'azi a bi kaza kowa ya biya kaza kaza ban taɓa muku haka ba kyauta nake muku sai dai ta manzo Allah ila man sha an ya tafi da ila rabbi sai wanda ya sakamakon ya aika da ajiya lahira ba da sadaka saboda Allah amma ni ban ci da sabata ba nake na wa'azin nan yana nan ba wanda ban da Allah sai dai yana nan ga ubangiji kadai shi zai iya saka ma dan yadda nake kiran ku ga addinin Allah din nan domin shi ne wanda fadar ne ya halicce ni yake kuma yanzu in wannan aikin to kuma shine ne biya na Allah yanzu mai hankali ya rayuwa ba daɗin rayuwarsa duk gaba ɗayan su cikin lafiya mutane ga Allah sannan kuma suna wulakanta suna cutarsa shi kuma ba wani abu ake jiya sai ki babba gane abin nan lalle akwai wani magana a cikin sa ba ku gane abin nan na Allah ne ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين wato a cikin wannan aya akwai abin lura wajen masu abi su kansu kaga al'amari yadda yake kullum al'amari mara kyau idan dai Allah yana nufin alheri ga mutanen ko ga mutumin sai ga Allah na tusa ta ga al'amarin nan mai kyau da mara kyau a cikin sa ba wai sai wani ya zo ya same ka ya ce salamu alaikum na zo in ba ka shawara ka ga abubuwa kaza da kaza har da amfani ne to wannan ba ka yi hukuma amma idan Allah ya so shi yadda baya bawa ka abin da yake yi ba ne zai sanar da shi zuciyarsa wannan abu ta bawa shi ko hanyar da ka kama din nan akwai saɓani tsakanin waɗanda suke kanta ka samu saɓani kai misali zan yi da kaina fa wato lokacin da muka soma wa'azi a nan kamar shekara goma sha tara sha biyar sannan ba a soma yi da za su fi a nan da muke ko idan za mu yi wa'azin a nan wato sai mu yi rubutun takardu ayoyin alkur'ani zuwa wasu sunan Allah zuwa hatimi ko idan mun zo gun karatu to jama'a ga kaza ga kaza ga kaza mai son maganin kaza mai son maganin kaza ba haka ake ba madalla shi kenan ana wa'azi a karɓi sadaka sannan kuma a ba da kuɗi a karɓi waɗannan abubuwa to ka gani tun da nake ba wanda ya taɓa cewa da ni wannan ba da amfani amma ni da kaina Allah ya nuna min cewa duk masu wa'azi na gabata ba su yi haka ba yanzu za a sai laya da mutum zai saya naira hamsin to wallahi ba zan rubuta zo da ita na saya ba zan yi azumi saboda Allah ina gonin naira hamsin da sai Allah ya ce wani sulke mai kyauta domin ya saba ka'idar wa'azin cewa ka sai da wani abu na karatu a gurin wa'azin ba wanda ya taba ta da ni kuma amma na gane kuskure ne wannan abu kadan haka muke kai a nan gurin to amma kuskure ne kuma wannan abin da ake sayarwa ban san wani ba a mukan abin da muke abu ne a rubuce muke rubutawa ba ƙarya bane abin ba kuma wani dakara bane a rubuce da littafi abu kaza an rubuta zai kaza abu kaza to amma kuma ya saba da mutum ya zo yana kiran mutane ga Allah yana musu nuna irin waɗannan abubuwa domin in yi haka kamar yana neman a bashi wani kenan wani abu domin nan sai na kaga to da yake baya tambayar lada domin wannan abin zai zama jan hankali da su karɓi wannan abu saboda haka kuskure ne ga masu wazi su rika sai da wani abago idan mutum na san wani abu kaga zai iya sa malami ce yana da bukata kaza in yana da irin na kalin sai idan in ba da shi ce ba da irin wannan kuma Allah shi ke rubuta bawan sa ka gani haka mutum da kansa yake gane kuskuren kansa idan kuma Allah zai shi yake ya gane sai bai in kuma Allah ya fi masa na baya Allah mun kuma Allah sai mana gafara to haka muke bukata shi zan gani na ce wannan na bana ba wa'azi ne irin na da ba bana na wa'azi akan nasiha na fahimci mutane ana sun fahimci gaskiya abin da ake ta faɗa ake jihadi a kansa wallahi mutane duk sun sun kama hanya su sai inda duka shiga haka za su gari saboda haka ba wani wa'azi ne ta san hankali ba muna nasiha ne a yi kwatance da yadda mutum zai fahimci abin kuma in Allah da yadda ya kama hanya ne kai kuma sai ya daga samun hasken tafiya Allah shi yi mu يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ولا تتولوا مجرمين.
إلى يهود يأتي يا قوم يا قوم متانينا استغفروا ربكم ku tuba ku nemi gafarar shirka da kuka yi da ku musulunta shirkar da kuka yi ta yi kafin ku shiga addinin islama ku tuba ku kama addinin la ilaha illallah idan kun tuba kun wannan istighfari kun bar shirka kun da tubu ku koma ga rada ilaha ku ce masa bauta kuma bayan tuba da istighfari sai kuma ibada idan kuna haka fa yursil sama alaikum da rawa wallahi ubangiji zai zubo muku ruwa daga sama mai tsananin ciyaya sai kasa ya ake ta sannan waya jirkun kuwatan Allah zai muku ƙarin ƙarfi ila kuwatukum ma kuwatukum tare da ƙarfi yanzu dukiyar da kuke ganin kuna da ita in dai kuna istighfari kuna ta bautar Allah sai Allah ya ninka muku dukiya idan kuna son haihuwa ku dinga bautar Allah da istighfari sai Allah ya ba ku haihuwa